الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اعلموا أيها الأخوة أنه منذ أن ظهر دين الإسلام وأهل الكتاب يكيدون لهذا الدين ولنبيه ويتربصون بالمؤمنين الدوائر وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن عداوتهم للمسلمين وأنها من سننه الكونية قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقال جل شأنه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم الآية وقال جل في علاه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وأخبر تعالى أنهم لا يقنعون بشيء حتى نتبعهم في دينهم حتى نتبعهم في دينهم فقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى أيها المسلمون عباد الله لقد وقف اليهود والنصارى من المسلمين موقف المعادي المبغض الشانع وحاولوا بكل ما أوتوا من قوة على مر القصور أن يردوا هذه الأمة عن دينها وسلكوا في هذا السبيل طرائق شتى وخططا مختلفة ملائمة لكل زمان ومكان ففي الماضي قاموا بحرب المسلمين وغزوهم في بلادهم مع أنهم كانوا ينعمون في ظل عدالة الدولة الإسلامية أكثر مما يلقونه تحت حكم النصارى أنفسهم عباد الله وما الحروب الصليبية عنا ببعيد تلك الحروب الشنيعة التي قامت بين المسلمين في المشرق العربي وبين الصليبيين في المغرب القادمين من أوروبا لاحتلال بيت المقدس وبلاد الشام ومصر والقضاء على الإسلام والمسلمين ووقف انتشاره في أوروبا وهي حروب دينية شنتها الأوروبا النصرانية الحاقده بدعوى تحرير القدس من المسلمين والحقيقة أنها قامت لإذلال المسلمين ورغبة في القضاء على الإسلام ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وهذه العداوة من أحد الكتابين قد امتبت إلى الع... قد امتدت إلى العصر الحاضر أيها المسلمون لو استعرضنا التاريخ الإسلامي لوجدنا لليهود دورا في كل فتنة يضر بالمسلمين إن لم يكن الحدث من صنعهم ابتداء مثل تلك الحروب التي شنتها أمريكا وحلفاؤها على بلدان المسلمين بذريعة محاربة الإرهاب فاحتلت بعض بلدان المسلمين ثم سم ثم ثم سلمتها لعلماء لعملائها المنافقين من بين المسلمين كما حصل ذلك في أفغانستان وإسقاطها لحكومة طالبان قبل أن يردهم الله خائبين مهزومين وكما حصل في العراق وإسقاطهم لحكومة صدام وتسليمها إلى هلفائهم الرافضة وكما حصل في ليبيا والسودان وسوريا كل ذلك الحروب بدعوى المحاربة على الإرهاب ولقد عانى المسلمون السنين في تلك الحروب المجرمة وقتل فيها العديد من المسلمين الشيوخ والنساء والأطفال فاتقوا الله أيها المسلمون وتذكروا أن اليهود والنصارى ينتظرون الفرصة للقضاء على الإسلام والمسلمين وهذا ديدنهم منذ القدم حتى في بلادنا نيجيريا فما نسينا الجرائم التي شنتها الصليبيون على المسلمين في زنغون كتف ومنطقة فلاتو وتفا وطليوة في ممر السنين ورغم كل ذا ورغم كل هذه الغارات على المسلمين الأبرياء سمعنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد باتخاذ إجراءات عسكرية ضد نيجيريا إذا لم توقف ما وصفه بالقتل المنهجي للمسيحيين على يد إرهابيين إسلاميين وطلب من وزارة الدفاع الأمريكي التأهب لأي تدخل عسكري محتل في نيجيريا وقد قال جل في علا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إخوة الإيمان إن أمريكا تتحجج بأنها تأتي لنشر الحرية والعدالة والكرامة لكل الشعب في تلك البلاد وتطهيرها من الفساد والإرهاب ولكنها تأتي لقرب دينية كما صرح بذلك الرئيس الأمريكي سابقا بوش الابن في حربه على العراق ووصفه بأنه هو النزاع الأيديولوجي ومع ذلك لهم أهداه أخرى الهدف الأول احتلال بلدان المسلمين والتمكن من أدواء من أدوان التوجيه في البلدان المحتلة واستخدامها في إفساد عقائد أخلاق المسلمين عقائد وأخلاق المسلمين وأقراضهم وثانيا الاستيلاء على خيرات ومعادن المسلمين والتحكم على اقتصادهم وثوراتهم وثالثا استخدام البلدان التي احتلوها في أن تكون مقرا لقواعدهم العسكرية والاستخباراتية لتوسيع نفوذهم ولكن مهما بلغ مكرهم وكيدهم بالإسلام وللمؤمنين فهو مردود عليهم ببشارة الله تعالى للمؤمنين حيث قال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما قلت وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa musulmi tun da addinin musulunci ya bayyana Allah ya aiko shi ga manzo sallallahu Alaihi wasallam ya kasance ahalul kitabi Yahudu da Nasara suke kulla makirce-makirce ga wannan addini gama annabin da ya zo da addinin kuma kullum suna jiran wasu musibu su faɗo wa musulmi da za su halaka su Allah maɗaukaki ya ba mu labarin su a cikin alkur'ani na irin ƙiyayyar da suke wa musulunci da musulmai kuma ma ya zo da siga cewa haka nan abin zai dinga gudana a bisa tsarin ubangiji domin Allah ya ce wala yazaluna yuqatilunakum ba za su taɓa gushewa suna yaƙar ku ba hatta yaruddukum an dinikum in istata'u har sai lokacin da suka ga sun sa kun bar addininku in har za su iya shine kawai za su daina yakar ku ashe abu ne wanda zai dinga tafiya tsawon zamani kuma Allah ta'ala ya ce wadda kathirun min ahlil kitabi da yawa cikin ahlil kitabi yahud da nasara suna fatan law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara ina ma za su maida ku ku zama kafirai bayan musuluncinku ku hasadan min indi anfusihim saboda kyashin da suke muku kuna kan tafarki mai kakke su kuma ba za su bi ba kuma Allah madaukaki ya ambata mana har ilau labari da game da kiyayyar da suke mana ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin waɗanda suka kafirta cikin waɗanda aka bawa littafi haka nan mushrikai ba sa taba fatan an yunazzila alaikum min khairin min rabbikum Allah ya saukar muku wani alheri na shiriya daga ubangijinku ba sa son su ga wani shiriya ya sauka muku ba sa so su ga kowane irin alheri ma ya same ku daga wajen Allah Allah madaukaki ya ba mu labarin cewa ba za fa su gushe ba ba za kuma su taba sassautawa a wannan kiyayyar tasu ba har sai lokacin da mu muka yadda muka bi su Allah ya ce walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum masu bin addinin Yahudiya da Kirista ba za su taɓa yarda da kai ba sai lokacin da ka bi tafarkinsu, ko da ka yi riko da musuluncin sai ka yi compromising ɗinsa. Don haka ‘yan uwa musulmi, alal haƙiƙa Yahudu da Nasara, kullum fa suna nan sun yi tsayin daka, kuma matsayarsu shi ne na ƙiyayya ga addinin musulunci da musulmai suna nuna tsananin ƙullata a cikin zuciya game da musulmai. Kullum ƙoƙarinsu da yunƙurinsu da dukkan abin da Allah ta'ala ya ba su na kowane irin ƙarfi, ƙarfinsu na makamai, ƙarfinsu na basira, ƙarfinsu na tattalin arziki a kowane zamani, yunƙurinsu shi ne su ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallama sun hana ta bin abin da annabi ya zo da shi. kuma irin wannan manufa tasu ta cimma wannan wato muradi suna amfani da dukkan hanya dukkan hanya da dukkan dabarbaru da suke tsarawa mabambanta a kowane zamani a kowane waje akwai irin dabarar da za su kullo da shi domin cimma wannan manufa ita ce dai manufar tasu guda ɗaya a bayan mu riga mun sani bayan da musulunci ya samu mamaya a duniya ya mamaye dukkan duniya ya shimfiɗa adalci yayin da Allah ta'ala ya kaddara jaraban musulmai mun ga a baya yadda su waɗannan kiristoci da taimakon yahudawa suka dinga ta da yaƙuƙuwa kala-kala a garuruwan musulmai inda musulmai suke yin iko suke mulki su ta da bore da tashin hankali tare da cewa su ma kansu sun san duk inda musulunci ya je yake mulki kamar yadda musulunci ya je mulki a Spain da wani bangare na Faransa a wancan lokacin duk da an basu a cikin addininsu na Kirista sun san cewa musulmai sun fi shimfiɗa musu adalci sama da yadda suke samu daga wajen shugabanninsu na Kirista gabanin zuwan musulmai kuma ƴan uwa musulmi da al'amura zamani ya ja ba mu famanta ba a cikin tarihi dangane da yaƙuƙuwa da aka yi na Christianity, al-Hurubus Salibiyya, wanda suke ce da shi Crusade da Turanci, ban wanta da tarihin Crusade ba. Waɗannan yaƙuƙuwa ne waɗanda aka tayar tun tsawon zamani, sun fara tun daga Andalus da suka samu nasara, kuma suka kaɗo har suka tafi ƙasashen musulmi inda musulmi suke zaune darshan. Wanda Kiristocin da suke zaune a nan wato Middle East da ake cewa a yanzu tunda akwai Kirista tun wancan zamanin suna nan a zaune ba a kore su ba a ƙasar Sham kuma an basu suna addinansu sun samu gudunmawa daga wajen Kiristoci waɗanda suka taho daga ƙasar Europe domin su taimaka musu wai sun zo ne da manufa suna son su mamaye baitul miqdas saboda su ma a wajensu yana da daraja wannan waje a wajen kowa yana da daraja dukkan addinai uku ne yahudawa sun ce wai anan ne haikalu suleiman yake a inda masallacin qudus yake su kuma kirista sun ce anan ne farfajiyar aka haifi annabi isa mu ko musulmai shine masra nabiyina to don haka sai suka tafo da wannan manufa akan cewa wai za su zo su su kwace wannan wajen yaƙi ne wanda yake mai tsanani yaƙi ne na addini asali aka ta da shi wanda lokacin da su waɗannan munafukan da ake tare da su suka gayyato waɗancan suka zo saboda a lokacin al'amarin musulmi yayi sako-sako sun zo ne wai su akan kawai za su kubutar da wannan baitul maqdis ya zamanto su suke gudanar da shi amma alal haƙiƙa yaƙi ne suka tafo da shi da manufa guda ɗaya su gama da musulman da suke wajen kwata-kwata saboda dama ba sa san addini. Allah maɗaukaki ya ce wa yamkuru na wa yamkuru Allah wallahu khairu makir. Suna ƙulla dukkan irin makircinsu a kowane lokaci, Allah ma yana shirya tasa dabara, kuma Allah ya fi su iya shiryawa. Wannan ƙiyayya ‘yan uwa musulmi waɗanda suke mana ba wai ya tsaya a waɗancan zamun nan ba ne. Wallahi a Andalus, Kurɗuba, da Garnata a ƙasan Spain. Da kuma nan lokacin da Crusade suka zo, yaƙin da suka yi a nan Baitul Mikdas, wallahi kowanne tarihi ya rubuta ya sajjala cewa sai da jinin musulmi dinga kwarara kamar yadda ruwa yake kwarara. Ta rariya jinin musulmi yake tafiya yana gangarawa, kaga jini yana flowing saboda yawansa, wallahi al'azim. Saboda tsayinin ƙiyayya. da take cikin zuciyarsu game da musulmai kuma ƴan uwa musulmi abun bai tsaya a wancan lokaci ba ya tafo fa har wannan zamanin namu inna misali a ce bujurowa tarihi zami ɗaya bayan ɗaya tarihin gwagwarmayan musulmi za mu ga cewa ba kirista kawai suke ba yahudawa suna dafa musu in ma har bai zamanto sau da yawa yahudawan ne suka yi da kansu ba kullum suna ingiza kirista su aiwatar su kuma suna baya wani lokaci kuma su da kansu suke aiwatarwa tare da cewa kiristan ma ba san su suke ba amma dai abu guda ɗaya ya haɗa su shine adawa ga musulunci a wannan zamanin namu ƴan uwa abinda muke gani muke shaidawa ƴan shekarun nan da tsaurin idan da ake wa musulunci tun daga shekara talatin zuwa yanzu da suka so mu fetsewa wajen fitowa gaba ga isiyo musulmi abin da suka ga dama yakin da aka fara yi operation desert storm wanda aka yi shi a 1991 tun daga lokacin abin yake ta tafiya yana kuma karuwa yana karuwa tsaurin idan yana ƙara yin nisa abin da america take yi na hare-hare ita da ƙawayenta a kayan garuruwan musulmi wai sun ɗauka suna yi ne domin shimfiɗa adalci da kuma faɗa da ta'addanci a dalilin haka suka je suka mamaye kasashen musulmai duk ƙasar da suka je suka mamaye ta sai su samo waɗansu daga cikin ƙawayensu a ƙasar sai su danƙa musu mulkin ƙasar su za su dinga aiwatar musu irin manufofin da suke so a aiwatar manufar kuma mafi girma ita ce rushewa addinin musulunci da tasirinsa a cikin al'umma mun ga haka ya faru a ƙasar afghanistan an kafa daula ta musulunci ƙarƙashin taliban suka je suka rushe ta suka sanya waɗansu munafukai ‘yan uwansu kafin kuma daga baya Allah ya kunyatar da su, aka kore su suka tafi cikin kunya. Mun ga haka ya faru a Iraki, sun je sun kashe Saddam Hussein, sun ɗauko ƙawayensu daga cikin ‘yan shi'a, sun ba su saboda ɗan jumai ɗan jummai ne. Mun ga abin da ya faru a Libya, ana zaune cikin kwanciyar hankali da gata, aka je aka aiwatar da abin da aka aiwatar don a hana wannan nutsuwa da kamun kai da walwala da suke yi aka bayar da ita ga waɗanda aka bayar mun ga abin da ya faru a sudan ƙasa mai bin allah suka ture shugabansu da ƙarfi aka sake kawowa wasu kuma aka rikita ƙasan gaba ɗaya ma babu kwanciyar hankali babu nutsuwa mun ga abin da ya faru a syria daula ta musulunci ta biyu ko in ce ta uku daga madina sai kufa bayan rasulun Ali ibn Abi Talib yanzu nan ne seat na caliphate lokacin Muawiya ibn Sufyan daga nan ne ma har aka ci har su urubba da sauransu wajaje shi ma yanzu mun ga yadda suka wargaza ƙasar sahabbai suna kwakwanci a wajen kaburburansu an yi ta zuba musu bama-bamai an yi duk abin da aka yi a wajajen duk mun gani haka yake faruwa duka waɗannan wajaje suna zuwa ne cewa wai suna yaƙi da ta'addanci don su shimfiɗa adalci a cikin waɗannan yaƙuƙuwa da aka dinga yi a waɗannan zamunna musulmai sun ɗanɗana sun ɗanɗana kuɗarsu na ta'addancin da aka musu an kashe mutane wanda Allah kaɗai ya san yin adadinsu an kashe tsofaffi mata yara ƙanana da waɗanda ba su ci ba ba su sha ba wallahul musta'an don haka mu riƙi addinin mu ƴan uwa musulmi mu kiyaye dokar Allah mutuna cewa yahudu da nasara fa ba za su taɓa ƙaunar mu ba kuma kullum suna jiran dako ne domin su halakar da mu baki ɗaya su hana mu addinin nan dama Allah ya faɗa in kaga sun barka to ka bi abin da suke so abin da suke so kuma kar kai tasiri na addininka sallah je ka yi amma a cikin gudanar da rayuwarka kar musulunci ya tasiri wajen kulle wajen zamantakewan aure wajen kasuwanci kai ribarka wajen al'amura babu halal babu haram a ci alade a kar a ci akwai halal abinci halal duk waɗannan ba sa so duk waɗannan ba sa so ai kwanan nan an zo da batun halal economy ko an zo da batun halal economy mu ma ana so a shigar da mu a dinga yin abinci wanda yake na halal a tabbata yanzu kai abincin da kake ci na gwangwami da su a kasan da kasan me ake sawa amma karkashin halal economy za a tsaftace to irin wannan din kuma an tsokani hancin su ba sa so to don haka kullum suna tafowa irin waɗannan ƙasashe da manufa ne domin su rushe addinin musulunci su lalata ɗabi'ar musulmai ‘yan uwa musulmi, mu sani a kowane lokaci suna jira ne wannan shi ne da barbaransu, ko da a nan ƙasanmu Najeriya da muke zaune da waɗanda aka zo aka cusa musu kiristanci, wallahi su ma kullum ba sa ƙaunar mu zaman dole suke da mu so suke su ga sun san damar da za su halaka mu, su hana addinin namu. Kullum kishi suke da mu, ba ma tsokana su suke tsokanin mu da'iman. Haka yake a ƙasan nan, kuma kowa ya shaida da haka. ‘yan uwa musulmi hatta a nan ƙasar, ba mu manta fa irin ta'addancin da su kiristoci suka dinga mana ba, ba mu manta abin da aka mana ba a zangon kataffa, ba mu manta ba fa, a 1990 ko 1989 zai about, ba mu manta abin da aka mana a zangon kataffa fa. Haka kawai aka dinga kashe musulmi a wajen, ba mu manta abubuwan da ya dinga faruwa a wajaje da yawa ba a ƙasar nan, yankin Plateau. ba mu manta abin da ya faru a tafa balewa ba da yake yan gata ne yanzu har masarauta aka musu ba mu manta da abubuwan da ya faru a yankin taraba ba da za a zo haka kawai fa musulmi suna zo na a dinga karkashe su amma daga sai rama kuma sai zama fitina duba mu manta da wannan ba tsawon zamani wannan duka hare-haren da ake mana kowa ya sani kuma ya shaida amma tare da haka wai sai gashi yanzu suna da bakin magana har muka ji cewa wai shugaban ƙasa Amerika ranar Asabar da ta wuce, gobe ma koko, ya fito ya ce, lalle shi zai ɗauki mataki na soja a kan Najeriya, idan har ba ta daina abin da ya kira kisan ƙare dangi da ake make abin nan kiristoci ba, wai kisan ƙare dangi ba, wai ake wa kiristoci a Najeriya don haka zai ɗauki mataki na soja. Kuma waɗanda suke ya kira su irhabiyuna islamiyuna. wai ‘yan ta'addanci musulmai ‘yan ta'adda, wai suna karkashewa kisan ƙoƙarin ƙarar da kiristoci a ƙasar nan, wai fa haka ya faɗa fa, saboda waɗansu mutanen banza a cikin nan dama suna ƙullace da mu, karka tsammata zaman da suke da kewa suna son ka. E, kad badatil bagaba'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wanda zai je ya shirya ƙarya irin wannan, ƙarya ta rasa kunya, ya je ya faɗa wai don a zo a kawo hari a ƙasarsa inda ya dukansa da kowa su ma arnan a nan suke da kowa nasu suna nan amma a kawo hari shi bai damu ya mutu ba tun da dai za a kashe waɗanda ya ƙi ya kake tunanin ciwon ƙiyayyarsa take wa ma tukfi suduruhum akbar to wai sai gashi har ma yana gaya ma sakataren abin nan difa'i nasa defense secretary akan cewa maza maza a gaya ma sojoji duk a zauna a tsari kullum a zauna ashirin ta kwana saboda a kowane lokaci za a iya kawo Najeriya hari domin a zo a shimfiɗa adalci a yi faɗa da ‘yan ta'adda musulmi ‘yan ta'adda da suke yin kisan kisan kiyashi a musulmi a a kirista haka fa ya faɗa musu aka watsa Allah madaukaki ya faɗa mana ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ya ku wanda kun kai imani kar ku kuskura ku riƙi yahudu da nasara masoya ba'dhum awliya'u ba'd sashen su sune masoyan sashe kai ba masoyin su bane ba ruwanka mu'amala ta duniya akwai yadda musulunci ya karantar da kai koyi yadda musulunci ya ce kai mu'amala da shi yana da haƙoƙi shi ma ba shi haƙoƙin da musulunci ya zayyana su ma kuma alamar ratib suke dole sai an san wanne ya za a zauna da su wani matsayi kowa a cikin su yake ‘yan uwa musulmi mu sani duk inda amerika ta je tana yaɗawa da yake tana da baki cewa ita tana zuwa wajen waɗannan katsalandan ɗin ne a ƙasashe domin ta sanya a samu ‘yanci a samu walwala a shimfiɗa adalci da girmama juna kowa a cikin ƙasa da suka kai wa hari ya samu walwala a samu daidaito a tsarkake wannan ƙasan daga ɓarnace-ɓarnacen da ake yi da zalunci da kuma ta'addanci amma fa wallahi duk zuwan da suke yi suna zuwa ne da manufa ta addini hatta america da kake ganin ta wai godless society wallahi tana zuwa ne da manufa ta addini ai wala ta'rifannahum fi lahnil qawli George Bush ba babban baɗan wanda ya kai hari a Iraki ai ya fada cewa yace wannan yakin da ake yi yaki ne na ideology ideology ideological war ne me yake nufi ideological war kasashen yamma suna da imaninsu mu kuma musulmi muna da imaninmu kuma yayi karo da juna don haka ba su ɗauko wancan har ma kiranta ya ce crusade ne su da bakan da ya da farko kenan wallahi al'azim ya faɗa a cnn a lokacin an saka shi ya ce this is the crusade crusade amma a bayanansa na baya kuma sai aka hana shi faɗan haka saboda yanzu ya fito fili ya ce crusade waccan ta farkon ce ya ce ita ce yanzu ta dawo to ita ma american idan ta zo karka tsammata kasan yan iska ne a'a kasa ne ta kiristoci kuma za su yi fada ne a kayan christianity wannan shine hadafinsu na farko a rushe musulunci domin su kullum america idan suna yin abu suna jifan tsuntsu da yawa ne da dutse daya in sun zo manufar farko za su da za a yaudara amma za su zo da waɗansu suna zuwa da irin wannan manufofi amma fa mu sani bayan wannan manufa kuma suna da waɗansu manufofin nasu daban misali manufarsu ta farko ko ta biyu bayan waccan suna zuwa da manufa cewa suna son su mamaye waɗannan ƙasashen in sun mamaye ƙasashen to za su sami iko a kayan tunana-tunanan mutanen ƙasar da aka mamaye ta za a yi amfani da abin da yake cikin ƙasan domin a lalata zamantakewar mutanen a ɓata musu aƙidarsu ta musulunci a kuma ɓata musu ɗabi'unsu irin na musulunci da aka koyar da su a sanya su su yi zama na dorai a kawo musu auren jinsi da wasu aure saboda sojoji suna nan a ko'ina yanzu mulkin mallaka ne karo na biyu sannan wata daga cikin manufarsu da yake kawo su har ilau suna so idan sun mamayi ƙasar to za su mamayi dukkan arzikin da yake ƙasan da ko ma'adanan da suke ƙasan. yanzu suke da iko za su dinga mining duk abin da suka ga dama za su ɗebi duk abin da sun sanya ku dillale ne ku ɗiba ku kai musu a'a yanzu in sun zo wanda ma ba ku gani ba za su gani kuma su za su amfana da shi abu na, uku kenan suna zuwa har ilo da wata manufa cewa bayan sun mamaye muku arzikinku da kasuwancinku to za su yi amfani kuma fa da wannan yadda ka san kaska haka suke in sun zo ɗan farwaje suke kuma yadda ka san kwarkwasa haka suke in sun zo sai da mai gida a gidanki za su zo za su zaɓi inda suke so kuma in sun ɗan gafe ma ƙasa duk ƙasar da suka je suka kai mata mamaya ka kula duk ƙasar da suka je suka kai mata mamaya in banda afghanistan da allah ya walakanta su wallahi sai sun ko sun ce sun tafi to suna barin kuma kam ɗinsu na soja to wannan yana daga cikin manufar da suke zuwa ƙasashe waɗannan abubuwa da na zayyana mana na farko yaƙi su rushe musulunci in ƙasar musulmi ne kuma yanzu faɗan da musulunci suke ba sa kai wa kowace ƙasa duk abin da ake a wata ƙasa ba ruwansu amma musulmi za a zo a yi mata a rushe musulunci na farko a samu a mamaye ƙasar a ɓata musu tarbiyyarsu da ɗabi'unsu a cusa musu irin ɗabi'a wanda ake so auren jinsi ne waye duk a yi saboda yanzu mulkin mallaka ce na uku su samu mamaya a kayan arzikin ku su za su dinga iban abin da suka ga dama a ƙasar ko ba wanda isai hana su sannan na hudu za su kafa sansaninsu na soja a wajen da leƙen asiri sansanin soja da leƙen asiri ba abin da za ku yi face suna kan yana kan idansu kuma daga nan ɗin za a dinga ɗiban sojoji ana kaiwa hari duk inda ake so a kai hari a makwabta a wasu wajaje da makamantansu ina ne ya fi zama strategy kamar Najeriya strategic position kamar Najeriya to wannan manufofin sai ya kawo su domin su aiwatar da abin da suke so duka ba don komai ba sai saboda waɗansu da muke makwabtaka da su abokan zama da ake ganin 'yan arziki ne ana sassauta musu suna tsokana ana kyale su ana kaza ana rabuwa da su saboda mu haka addinin mu ya koyar da mu bai koya mana mu tashin hankali ba sai dai an taba mu murama saboda yanzu su kiyayya su ta kai matsayin da za su ce a zo a halaka mu gaba daya ba su damu su mutu ba in dai mu za mu mutu wallahu almusta'an mu sani ƴan uwa musulmi duk inda makircin su ya kai duk inda kullakullan su ya kai wallahi ba zai taba musulmi da kame ba matukar musulmi sun tsaya ga ubangijin su Allah zai mai da kaidin su ya koma kansu Allah madaukake ya ce wa kan makaru makrahum wa inda Allah makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal sun kulla makircin nasu kuma dukkan makircin nasu da suka kulla yana wajen Allah dan shine yake sarrafawa sai ya ga dama wa in kana makaruhum litazula minhu aljibal koda ku makircin zai iya tulewa duwatsu koda a ce makircin karfin sa ya kai in an fade shi ma duwatsu za su rugurguje to bai isa wanzu ba sai in Allah ya ga dama wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin don haka me ya rage mana mu dogara ga Allah subhanahu wataala mu tamassuki da addinin da aka kimu dan shi din yadda kuka ga dama ana bibiyan kasashen musulmi sai sun zo kar ku tsammata zai bar ku. Haran tsuwa na yi da Allah wata ran kamar shekara ashirin da biyar da suka wuce ina darasi lokacin da aka ba zan man lokacin da aka yakin Afghanistan. Lokacin da aka yakin Afghanistan ne bai kai shekara ashirin da biyar ba. Lokacin da aka kai mu Afghanistan hari ina darasi ban mantawa sai ne rantsuwa da Allah in ce wallahi irin wannan abin da aka yi wata ran sai ya zo mana. mutane suke mamakin ce ai abin da ya same su mu ma muna tare da shi akan addini ne kuma shi din ne yanzu aka daura gangamin yaki da shi ma dama muna tamassuki da addini za a zo mana za mu bar addinin mu dan wani arne zai zo ya kashe mu ba za mu daina ba ai gatan mu shine addinin mu so muke a kashe mu akan addini Allah ka sami shahada masu kulla mana makirci kuma da ciki da waje Allah ka mai da makirci ya tsaya akan su Allah ka daidaita su Allah ka isar mana a kansu, kuma ba ma tsoron kowa wallahi, sai Ubangiji ta'ala. Allah kuma shi hasbunallahu wa ni'mal wakil, umu ila salatikum.